بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتطافي بنظرة تأتي لنا بالزهر نعم حرف السين
سلام على طه الأمين جليسي سلام على البدر المنير أنيسي سلام على هذا النبي رئيسي بوقت قيامي مثل وقت جلوسي سلام على مؤتي كل نحوسي سلام على الداء بكل نفيسي سلام على مولي كل دروسي سلام على مبدي بها نقوسي سلام على الغازي بكل خميسي سلام على مبدى بكل نفوسي سلام على تاج لكل عروسي سلام على شافي فقد مسيسي سلام على توبي وأرض بروسي سلام على جلسي وبر أريسي سلام على الجاهل بدون دروسي سلام على موتي بدون مقيسي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبه هم رؤوس رؤوسي
عرفن san shehu ya ce
salamun ala bahal amini gaisuwa ya tabbata bisa ɗa amintaccen Allah jalisi abokin zamana kullum ina tare da shi sallallahu alaihi wasallama salamun ala badrul muniri
salamu gaisuwa ta tabbata alal badrul muniri a bisa wata wanne yake mai haske anisi yi ɗaya cewa dare da shi ne yanar muhammadu
salamun ala hadha nabi gaisuwa tabbata bisa wannan annabi mai girman daraja ar-ra'isi wanda yake sarki ne a halar Allah bi waqti qiyami gaisuwan nan ce ta tabbata gare shi a lokacin tsayuwa ta misla waqti julusi misalin lokacin zamana Allah duk sannan na miƙe kai salati duk sannan na zauna duk adadin tsayuwa ta da zamana Allah kai ta salati ga manzo Allah
salamun ala al-murdili kulli nuhusi salamu gaisuwa ya tabbata bisa mai wato ainihin halakawa da dukkanin abu mai tsada
salamun ala ja'i gaisuwa a bisa ɗaukaka addinin Allah gaisuwa ta tabbata a bisa mai zuwa bi kulli nasisi da dukkanin abu wanne yake mai alfarma da tsada shine addinin musulunci da tauhidi salamun ala al-mughli gaisuwa ya tabbata a bisa mai kukkullewa bi kulli durusi da kuma wato ciccikawa da zanewa da dukkanin takardu salamun ala al-mubdi gaisuwa ya tabbata a bisa mai yin baiwa baha'a nuqusi alal mu- alal ala al-mubdi a bisa mai fararwa da mai yin fansa da kwarjinin nan na wato ainihin na rayuka salamun alal mufudi ko salamun ala al-mubdi baha'a nuqusi mufudi mai farar da wato kwarjinin nan ba a nuqusi ba a kwarjinin nan na takardu da rubutu shine manzo Allah ta- kwarjinin takarda da rubutu da ab- shine a ambace shi a yabo da shi shi yake bayyana da kwarjinin dukkanin abin rubutu yabansa
salamun ala al-ghazi gaisuwa ta tabbata a bisa mai yin yaƙi bi kulli khamisi da dukkanin tawaga ta yaƙi salamun ala al-mufda gaisuwa ya gwai tabbata a bisa mai fansa bi kulli nufusi da dukkanin rayuka abin fansa Mm.
da dukkan rayuka annabi Muhammadu mu fada da da za a fanshe shi duk rayukan halittar Allah sai mu bayar da su aban manzon Allah fadaina bil arwahi law kana yubtada Mm.
shine shehu yake nufi مفدا بكل نفوسي نعم
سلام على تاج gaisuwa ya tabbata a bisa kambe لكل عروس da dukkanin wato ainihin ango na halara سلام على الشافي gaisuwa ya tabbata a bisa mai sha- mai warkarwa فقد bi بمسيسي masisi da shafa fakat kawai da ya shafa mara lafiya ya warke ka gani ya warkar mai warkarwa ne shi na'am سلام على تربي gaisuwa ya tabbata a bisa turɓana وأرج بروسي da kuma ƙasan nan na dashe na سلام على غرسي gaisuwa ya tabbata a bisa kuma dashen nawa وبير أريسي sannan gaisuwa ya tabbata a biro arisi shine wato madina dai garsin turban arba burusi biro arisan madina kawai an shehu yake nufi gaisuwa ya tabbata ga madina wajen manzo Allah biro darsi na'am سلام على الدار gaisuwa ya tabbata a bisa mai sani بدون دروس ba tare da darasussuka ba malamin da ba shi da malami malamin kowa da kowa wanda baya karatu baya rubutu malamin sa Allah ne kawai Allah ne wahdahu la sharika lahu malamin shi kuma almajirin annabi ne shi kadai ne shi ma wahdahu la sharika lahu one teacher one student kawai a gurinsa kuma ya karɓi karatu darin bidoni durusi sai manzon Allah na
سلام على الدار بدون دروس سلام على المعدي gaisuwa ya tabbata a bisa mai yin baiwa بدون da kisi مكيسي ba tare da kiyastawa ba kawai kwasa kawai ba kiyasi yana baiwa baya tsoron karewa sallallahu alaihi wasallam na'am عليه سلام الله Salatin Allah ya tabbata gare shi, ثم سلامه sannan gaisuwarsa وآل da alayensa وصحب da sahabbai هم رؤوس رؤوس su kam kawuka ne na kawuka mana shugabannin shugabanni ne su radiyallahu anhum wa annabihim حرف الشين nan شفائي شقاء أهل الإباية والفهش وذاك كتاب قد أتانا من العرش شرعت لنا يا مصطفى قائدا به ذوي الفوز والرضوان قد ذوي الفهش شروق شموس الحديث فالليل مقمر كيوم فسر وقتي إلى العرش للفهش شممنا به وإن السعادة نكتفي رسولا هدانا ناخذ سر لن نفشي تعالوا إلى نهج السوي لنعبدا إلها برانا لا لسمت ولا منشي شفاته في النار ما تنهارا لن ترى سبيل سلام غير خزي مع الخدش فيا ويل من أمسى محمد خصمه لدى يوم حشر الجن والإنس والوحش عليه صلاة الله ثم سلامه بها رب إخواني وصابي كذاكر شي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها ننجو من الخزي والبطش عليه صلاة الله ثم سلامه أقوم وأعقابي على ناته نمشي عليه صلاة الله ثم سلامه ويحلو مماتي ثم يحلو كذا عيشي عليه صلاة الله ثم سلامه وعلى وصحب ما هدى أحمد يمشي حرف الشين arabin shishece شفائي warakata شقاء أهل العباية shine tsiya ta ahalin nan na nisanta daga hanyar Allah والفهش ahalin alfasha su ne ahalin tsiya to waraka ta shine tsiyarsu abin da yake shine nasara da waraka da albarka gare ni da arziki to shine tsiyar ahalin nisantar Allah wato ahalin tsiya husadin nabi kenan sallallahu alaihi wasallam na wanne wani abu ne wannan ya shehu wa zaka kitabun qad ce atana min wa al-ardi ka wancanan ka kitabun littafi ne shine alqur'ani shine arzikinmu ko Mm.
shine warakar mu shine tsiya ga wajen matsiyata shine matsala alqur'ani Ke- wannan ko littafi mai girma kad atana hakika ya zo mana min al-arshi daga al'arshin Allah
shara'ata lana ya mustafa shara'ata ka shar'anta mana aiki da shi ya abin zaɓin Allah qa'idan bihi zawil fawzi kana mai jagorancin ma'abota rabauta bihi da war alƙurani ridwani ma'abota samun yardar Allah farda zawil fuhshi halin kasancewa ka kana mai korar ahalin nan na alfasha su ne ku faru da ahalin munafunci Hmm.
shuruqu shumusil hadi ice kaga shi littafin nan shine haskaka wannan ta ranar nan na shirya fallailu muqmirun ice sai da shi saboda albarkacinsa dare ya zama abin sawa wata mai haske duhun dare ya kauce sai hasken shirya ka yawmin fasir waqati ice sai ya zama kamar yini fasir tafi wakaci lokaci na duka cikin haske babu duhu ila al-arshi lil furshi Tun daga al'arshi har izuwa furshu haske ya gangwame ko ina da hasken ƙur'ani tun daga al'arshi har izuwa dandare a ƙasa a cikin haske muke ba mu babu duhu saboda hasken alƙur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi
shamamna bihi rayya sa'adati mun shaƙi ƙamshin nan na arziki bihi da alƙur'ani نستطيع رسولا muka zama muna kwaikwayo da manzo babba mai daraja shine annabi Muhammadu هدانا نحفظ السر Allah bayana shi ne ya shirye mu zuwa tafarkin Allah sai muka zamanto mu na hafazu sirra muna kiyaye sirrin Allah da manzo لا Allah نفشي ba ma wato fesa shi ba ma yaɗa shi shiru muke kawai sirrin da yake cikin mu kawai gun muke ba zai fesu ba la nufushi ba ma buɗa shi mu yaɗa shi a ji sirrin kawai sai gum akwai hadaratu gum hararatu sun sun shiru sun sai shiru ƙara annabi daraja na'am تعالوا إلى النهج السوي ku taho ya ku jama'una zuwa tafarki wanne yake mai daidaitawa tsakaninmu da ku ko ku taho zuwa tafarki madaidaici shine tafarkin addinin musulunci tafarkin annabi muhammadu لنعبد الإلها domin mu bauta wa ubangiji namu ubangiji ɗaya ilahan barana wannan da ya ƙage mu ya halice mu babu mu لا لسنت ba mu yi bauta ga gunkin santu ba ولا منشي wala gunkin man shu duk ba ruwanmu da su Allah kawai na'am شفاة رف هار yace kaga ya bambar meman rami da ya war balle mai mai zurfi متى حار yace wato ko da yaushe burma ya tsage لن ترى سبيل سلام wannan duk ya bi nan gurin shine tafarkin kafirci da tsiya barin tafarkin annabi to can gurin mai rami duk wanda ya bi nan ba za ka ga yana samun kubuta ba Allah ka kiyaye mu
غير هزي babu abin da wanda ya bi wannan tafarki zai samu wato wa- sai face wani kunyata مع الخدش tare da kuma gamuwa da aibu inda mutum ya bar hanyar annabi to ya bi hanyar rami wanda yake in ya balla da shi gwaje na zazo ga rami bambar mai mai ba adadi nan kuma ƙasar na yankewa tana fadawa sai mutum ya tafi ya bi nan to in mutum wannan wajen ya burma da shi ba zai gama da komai ba sai kunyata sai kuma aibu ya bar hanya annabi kenan Allah kiyashe mu amin
فيا ويها من أمسى محمد خصمه ya tirɗin wannan da ya zamanto annabi Muhammad ya zama shine abokin لدى hasumarsa يوم حشر الجن nan ga ranan nan na tashin aljanu shine ranar kiyama والإنس da ranar tashin mutane والوحشي da kuma washu su ne wato ainihin dabbobi da kawo dabbobin daji wahashi baha'imu wato ɗiyuru hayawanu jinnu wal insu wal mala'ikat wa jami'i anwa'i khalqillah ranar da za a tashe mu gabaki ɗaya a cakuɗe Mhm. ranar annabi yake da aiki ko ya samu annabi ya rike ya haye amma in ba haka ba ko ba komai cakuduwa da halittun ma da baka sani ba sun isa bala'i Eh, Allahu akbar rana ce da babu mai iya komai sai manzon Allah ita ce ake cewa ranar ceto ranar zai ceto bayi waɗanda suka yadda da ceton haka ya ce shafa'ati haƙun walakin liman radiya biha amma masu cewa annabi bai isa ba ba za a cewa annabi kaza ba annabi ba a bukatar komai to ba komai mu je zuwa ranar da Allah zai tada annabi a matsayin yabo a sa an yabo a saka rabbuka maqaman mahmuda ranar manzon lazi ya shawo da hu illa bi izini
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata da manzo ثم Allah سلامه sannan gaisuwarsa بها يرفع إخواني da albakacin salatin nan ne Mhm.
رفع إخواني ɗaukakan ‘yan uwana وصحبي da abokaina sahabbaina كذاكر شيء haka nan da kuma wato asalin dangina da na fito ta cikinsu usra kirsho uwa da uba kaka da kakanni albarkacin salatin nan su ma suna da samun ɗaukaka a halarar Allah na عليه صلاة الله salatin Allah ita bata ga manzo Allah وسلامه sannan gaisuwarsa صلاة بها salatin da ita ne ننجو من الخزي mu yes da masoyanmu baki daya muke tsira daga barin kunyata duniya da lahira والبطشي da kuma tsananin riko na makiya ko riko na Allah duka muna kubuta da shi albarkacin salatin mu ga manzo Allah
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa أكون وأحبابي على نهجه نمشي Mu, eh, na kasance ni da masoyana na mushi mu zama muna masu yin tafiya ala nahjihi a bisa tabarkin manzo Allah babu kuskurewa albarkacin salatin mu ga manzo Allah عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa ويحلو مماتي wato mutuwa nawa ya dinga yin daɗi Allah ka sana mu yi ba ita na mu cika muna la ilaha illallah muhammadu rasulullah kada mu wahala kada mu wahalar Allah Mhm.
ثم يحلو كذا أي شيء haka nan rayuwa na kuma ya zama yana mai yin daɗi har mu mutu muna cikin jin daɗi ba mu ba waiwai da hasada mu hasadi samal mu rayu daro cikin jin daɗi shehu Allah ya masa haka mu ma Allah ya mana
عليه صلاة الله mai faɗa ma da hasada wannan ya ishe shi bala'i eh masu hasada shehu da an yi bayan Allah wannan wannan musibar damuwar ta ishe su bala'i kawai mu kuma sanmu da Allah da annabi da bin mu tafarkin manzo da riƙonmu da sunnoni da kasancewa mu masoya waliyan Allah maraka ɗariƙun waliyan Allah muna tare da maulan mu shehu mu kuma ya ishe mu farala da jin daɗi Allah ka bar mu haka
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah سلامه sannan gaisuwarsa Amin.
da alaye Sahabbai.
da sahabbai ما هدى أحمد يمشي Allah ya ta salati gare shi da alayensa da sahabbansa mutukar dai shari'ar nan ta annabi tana ta tafiya tana ci gaba kullum ko tana tafiya ba za ta yanke ba حرف الصاد na'am ففالي وقتي والحبيب يخصص وإني محبوب لطه مخصص مراد لحمل السر من قبل نشأته مرب لكل العارفين ومخلصوه وعنده شرع خطاب يوما بمشهد رأوني وانقادوا إلي وأخلصوه رأيت رسول الله نسا بأنني سفير له في الكائنات مخلص عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحابه صموا وتخصصوا حرف الصاد arafin sadishe ya ce صفالي وقتي lokaci na ya tsarkaka gare ni والحبيب يخصص ice kuma wato ainihin masoyin Allah annabi Muhammadu ya hassisu yana keɓance ni da samun girmama girmama da ɗaukake ɗaukake annabi ne eh, mai special ne ne a wajen manzan Allah ya hassisu yana keɓance ni na'am وإني محبوب لداها domin hakika ni masoyi ne ga da a mahabubun ni masoyi ne kuma ni mahabubu ne abin so ne ga da مخصص kuma abin keɓancewa ne ne muhassasu abin keɓancewa ne ne gurin manzo Allah sallallahu da manya-manyan mukamai da kusanci da kuma samun sharafa.
مراد لحمل السر من ني- قبل نشأته ne muradi ne na ɗaukan sirri na Allah tun gabanin faruwa ta tun babu ni ni ne muradin Allah ni ne ni ne gausi ni ne qudubul fard fi qabla nash'ati ni muradin lisirri lihamli sirri min qabla nash'ati ni muradi ne ba- ko ba ba muridi ba da muradi da muridi na'am رب لكل العارفين kuma ni mai tarbiyyantarwa ne ga dukkanin arufan Allah ومخلص da kuma mai tsarkake niyya da neman Allah da neman shiga gurin manzo Allah to ni ne mai tarbiyyantar da shi وعنده شل خطاب يوما idan duk wanda kaga yana rawa kai yana yana kiriniya yana rashin ladabi yana hasa da shi to ba mai ihlasin neman Allah da manzon Allah bane amma duk mai son Allah ya gane Allah ko mai son samun sanin manzon Allah ya samu kirguwa a gaban annabi cikin masoya ya ya biyo shehu Mm. fil yawmi la ahadun yaslu ila Allah siwa to saboda haka duk wanda ka gani tare da shehu Allah ne Allah ka ban mu da shi na وعنده شل خطاب يوما idan kuduban Allah suka gigice ɗaya rana بمشهد a mashadi na neman zatin Allah رأوني وانقادوا za ka إلي ganni ni kuma ina mai jawuwa izuwa manza Allah وأخلصوا ina mai tsarkake niyya da tafiya ta da ganewa ta izuwa Allah da manza Allah رأيت رسول الله ni na ga kaji keɓance keɓancen ko na ga manzon Allah ido da ido نص Ya manzo ya bayyana بأنني سفير له في الكائنات ya bayyana a gare ni ya nassanta ya gaya min ni ya ni wato ainihin wato in ba su da nasa ne cikin kasantattu مخلص kuma ina mai tsarkake ina mai kubuta daga barin na firka ina cewa na مخلص سفير له في الكائنات mukhallisu ina mai tsarkake niyya Eh, kuma ina kubuta daga barin dukkanin a ga yaro da gairo ina wakilin manzan Allah ina in ba su da nasa eh, a cikin halitta an gane an ba su da ko kamar yanzu in ba su da Najeriya a Nijar to shine shugaban Najeriya a can amma sauka duk ba su da za ka gan su ne suke zama duk abin da ya shafi najeriya su ne kamar shugaban ƙasar najeriya ma dai za a ce shi ne to ni ni ne wakilin annabi ni ne in ba su ɗansa da halittar allah kakaf ni ne shi a cikin halittar allah ta gara a yi abin gwari-gwari na sallallahu alaihi wasallam
عليه صلاة الله salatin Allah ita bata ga manzo ثم Allah سلامه sannan gaisuwarsa wa alin da alaye wa ashabin da sahabbai samau suka ɗaukaka da ɗaukakan manzo wa Allah takhassasu suka kuma keɓantu da samun manya-manyan mukamai saboda albarkacin annabi Muhammadu radiyallahu anhum الضاد na'am
دمنت له وهي النظور فرود وفيه مني بالسماء قليد وذاك رسول الله وذاك رسول الله أمد سيدي لقلبي لدى ذكر الأمين نحوض نحبت به منه إلى الله راحلا حباني ولا نفل وليس فرود وأن أمطرت عيناك مثلي سائرا سلوكي وتزكي والفخر والعلوم قيود كفاني في سير العناء وقادني إلى الزلالة أرى حديد وكشفي بالأسماء وذكري لم أخذ حياتي إذ بعض الرجال يهيد وسري سرى في الحافظين وحكما شروف ألو حتى يكون جريد ألا ذلك المحبوب كافي ومرشدي صلاة بها قلبي أراه رحيد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أن الزمان قديد عليه صلاة الله ثم سلامه مدى الدار ما دام المحب يفيد عليه مع العالى الكرام وصابه مناسك شيري في صلاة جديد
حرف الضاد harafin daji دمنت له وحي النذور
damintu na lamunce ma'ana na bayar lahu ga manzo Allah da fa- farillai nawa duka baki daya ko kuma namintu lahu na lamunce gare shi muje وحي النذور فرود يوافيه من عيد الثناء karibu وريد na ba shi ƙagar waƙoƙi nawa duka zamintu lahu qaridu na ba shi waƙoƙi da ƙagogin waƙoƙi ga manzon Allah din na ba manzon Allah yawa wayan nuzuru koyin wannan baiwa bakance ne na yi ga Allah na ba manzon Allah فرود kuma farilla ne ma bayan bakancan kuma farilloli ne na farillanta wa kaina duka na manzon Allah ne
يوافيه مني بالثناء sannan kuma daga gare ni yake zuwa wa da annabi yake cika masa da yabo bayan baiwar kasidin da na bashi na yi bakance da Allah na yi rantsuwa da Allah F- duk na ba manza na faralanta wa kai na ba wa manza Allah duk baitoci na sannan kuma na zama ina mai cikawa da zuwa wa manzan Allah da yabo a lahira alkiyama وذاك رسول الله Yancanan ka mai wannan matsayi da na bashi wannan baya ba yana wa shine manzon Allah annabi Muhammadu Ahmadu.
mai suna Ahmadu سيدي shugabana لقلبي لدى ذكر الأمين نفور
likalbi nuhudu zabura ya tabbata ga zuciyata لدى ذكر الأمين yayin ambatan amintaccen Allah مم.
an ambace shi in ji ne haba ne ya zabura zuciyar bata tana yunkurawa da jin daɗi da farin ciki da shauki da bege an ambace shi nisa ce liƙalbi nuhudu zabura da bazama ya tabbata ga zuciyata yayin ambatansa نحط به منه إلى الله راحلا yace na nufa zuwa gare shi ina mai tafiya zuwa Allah حباني ya bani annabi Muhammadu ولا نفل babu wani nafila وليس فرود ba wani farilla komai da komai an bani daga alar Allah da alar manzo Allah saboda albarkacin yabo da soyayya ta ga manzo Allah وهل أبصرت عيناك مثلها ya kai abokin magana ta idanuwanka ko ta taba ganin iri na سائرا in an gani a faɗa sa'iran ka taba ganin iri na mai tafiya irin sairi zuwa ga Allah suluki ka taba ganin mai suluki irin nawa ga jazabu ga wato ainihin fana'u ga baka'u ka taba gani ga shari'a ga hakika ga ɗariƙa ka taba gani ga ma'arifar Allah iri na ka taba gani Ta.
wal ulumu fuyudu ilmai kuma ana ta kwararo su kawai kawai kwararo su ake in ka ce za ka bin waye malamin shehu sai dai ka walar da kanka wal ulumu kawai kyauta ka daga manzon Allah iri na ka taba gani dan kankanin malami in ka ji labarinsa malaman sa wajen ɗari ni ko ko ɗaya babu sai annabi Muhammad ta idan ka dubi tarihin shehu abinda muka gani muka tabbatar muka rubuta ma bayan ya yi karatuttuka na farko gurin babansa ya sauka ƙur'ani sannan shi shehu abdullahi ya haɗa shi da wani alaramma abokinsa wani dattijo ya ce ya je wajensa yana so ya haddace alƙur'ani ko lokacin da aka tura shehu ya haura shekara tara ina gida har goma wajen sha ɗaya ma sannan aka kai shi wajen wannan dattijan shehu ya wayo ya gama da karatuttukan gida ya gama gangaren karatun ƙur'ani koyarwa ma yake amma ce tafi wajen malam wani ka haddace ƙur'ani wani bawan allah ne dattijo ba na sha faɗa ba na ce ya daɗe a duniya tsoho ne mu ma mun gaishe ya zo har gida dogo sosai abokin shehu abdullahi uba ne ma ga shehun dattijo sosai komai nasa sumul ya zo yana ji yana gani dogo shi ne karanta ije gurin shehu ya je gunsa ya haddace alkur'ani yana da shekara goma sha uku cif cif ya gama da haifzuna alkur'ani to bacin wannan a tarihi ba mu samu wani labari ga wani malamin shehu ba shi ne shehu aliyu sisa yake cewa ilmansa kawai allamahullahu ne bi ilhamin rabbaniyin kawai daga Allah ne shi sa ya ce maka wal ulumu fuyuru fayori ne daga annabi Muhammadu masu sauraron shehu su zauna su yi muƙabala a zauna a tattauna akan mas'aloli manya-manyan malaman duniya irin su shehu al-azhar shehu shaltut ko da irin su manya-manyan shahanan saudiya da manya-manyan malamai da na duniya kowanne mamakin shehu yake duk binkicensu da shehu a ina yi karatu ne wai a wata jami'a ne ha gani haka suka tsare shehu suna ta tambayarsa da wai a wace jami'a yi karatu ne ko a kirawani ne ko a azahar ne ko a saudiya da aka yi mitin aka yi wasu magana aka tattauna wasu maganganu na ilimai kowa duniya suka kawo da shehu ya kawo nasa diyaka da su su da kansu malaman suka biyo shehu kamar yadda 'yan jarida na binsa su ma suna binsa suna tsare shehu suna tambayar wai min daga wace jami'a ya fita ne min ayi jami'atin ta ya shaka ibrahim ya yas wace jami'a ka gama ne mai ce da shehu ya gaji sai ya gaya mu sai taharrashtu min jami'a ce fataqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim wannan jami'a na gama nan na fita ƙara shekara wal ulum ilmai fuyuru suna masu kwararowa kairorin su gare ni kafani fi sayril ana'a annabi muhammadu ya ije min ya tunkuɗe min wahala ta fi sairi cikin tafiya ta izuwa Allah adani ila zati sai kuma bayan ya hana ni wahalar hanya sai bai ja ni zuwa zatin Allah la nazdum ara ba zuwa birnin Najd bane ya bujiro mun aw ariru ko zuwa wani waje na dausayi mai daɗi na jin daɗi a duniya ko dubai je in sha iska ko kuma ingila ko faris ko najad shine riyadh najadun ara shine riyadh can ne ƙarshen wajen jin daɗin 'yan saudiya ko yace to ba can ne annabi ya ja ni ba ila zati zuwa zatin Allah bayan ya ɗauke min wahalar tafiyar kuma sai ya zo ya ja ni ya haɗa ni da Allah wa kashfiya fil asma'i kashafi na a cikin sunayen Allah ne ma'ana da kashafu a nan shine karama ni tawo karamar cikin sunayen Allah ne Eh, a buga kawai a haye Eh, ba babu wahala sunayen Allah kawai kai sunan Allah kaza za ka je kaza bukatar ka ta biya an gama ka je ka karanta kaza je kai kaza an gama gobe ka haye ka zama miloniya kai ma shine da da ya dube ka sai sai a gaya maka kawai a karama kenan yawwa sunayen Allah ai tasarifi da su a samu duk abin nema na duniya da lahira shine karama idan wasu suna karama ka- ka- waliyi zai karama ya tashi sama kamar tsuntsu ko kuma waliyi ya zo ya tafiya kan ruwa to ni ba wannan ba ne ba wannan ne karama ta ba kashfiya fil asma'i cikin sunayen Allah ne nake nake ragada da ta nake bijirina wa zikri da ambatan Allah anan karama ta take lam ahid ba na haiba hayati matuƙar rayuwa ta idza ba'd ar-rijal yahidu yayin da ba'arin wasu mazaje na waliyan Allah suke yin haila to ni ba na haila na buji baya haila Hmm.
gwada wata karama ko wani tashi sama wannan duk haila ce ba ruwanmu da wannan kawai zikirin Allah da sunayen Allah da manzon Allah shine kara nan ne kashafin nan ne muke bugawa nan ne karamar take Allahu akbar na'am wasirri sarafil hafiqain sirri da yana su cikin wato samammu guda wa biyu uqimat hakika wato sirrin na cikin kaunu gaba daya duk ko'ina sirri na yana su ya shiga ko'ina ni shehi ne da sirri na bai tsaya ba wa uqimar shuyukhun an hukumtar da wasu shehannai ba su da haihuwa sirrinsu bai je ko'ina ba alau hatta shehunan yaqulu ba da suka ɗaukaka ba ƙanana ba ba manya sun shige sun shuɗe in ma sirri ne sun tafi da abinsu baya ba komai ni ko na sirrin ba haka ba ne ya nasu ya yaɗu ya haifi kuma ba zai yanke ba inda duk ka juya ka tafi yau duk duniya inda ka je salsala shehu ibrahim ce in dai tijjaniya ce duk inda ka shiga shehu ibrahim ne Eh, wani abin na allah kamar mafarki an gama
hatta yahula jaridu har dai a kawar da uh, yau na tsakanin makogoro da kirji na mutuwa ma'ana har zuwa ranar mutuwa shehannai wasu har zuwa mutuwa har zuwa sirrorinsu kuma ba sa ci gaba sirrorin sun zama ba haihuwa sirrin shehi ba haihuwa Hmm.
shikenan kuma shehannan ba fa ƙanana ba ice alau da fa suka ɗaukaka amma tun da ni gurin manzo Allah na samu shiga ta nawa sirrin ba ƙuƙumtar da shi ba ya zama ya haihu ya haye fa sirri na ba bakarara ba ne laisa sirri ya kiran ne ce ko
ala zalika almahbubi kafi wa murshidi salatan bi Sa- salati nawa ya tabbata a bisa wancananka abin so namu kafi kogo na wajen fakewa wa murshidi mai shiryatar da ni shine annabi muhammadu salatan biha kalbi arahu rahidu salatin ko da ita ne zuciyata ike zamantowa wato ainihin mai jin daɗi da kuma yunƙuri da karsashi cikin manzo Allah alaihi salatullahi salatin Allah ita tabbata da manzo wa Allah salamuhu sannan gaisuwarsa salatan biha salatin anna da ita ne أن الزمان غديد na'am salatin da ita ne أن الزمان zamani yake zamantowa mai rinsa ido daga barin mu ruwan ba ruwan zamani duk wa- zamani bai sai talanjin ɗinmu ba mu ne shi Ah, annan zam- gari da zamani yake rinsa ido yake kau da kai anna daga barin mu yake mana insafi zamani yake jin kunyan mu yake girmama mu baki ɗayan zamanan shi sa duk wani ɗan zamani da ya zo cikin zamanin da bai- bai ji nauyin shehu ba to ya gama kyakkecewa Mm, zamanin kansa yana mana alkunya Eh, yana rantsa ido yana kau da kai kuma kome muka yi daidai ne don daga manzon Allah ne Eh, ba wani a zamanin da zai zo ya ce mana ya ce mana haka to ya ji ba daɗi Hmm. shi sa shi ce za kunta tasuli wajen buka salihu idan ka zama ka nemin insafi ka da min kunya kana girmama ni ko to ba kai ba har janibinka da 'ya'yanka da 'ya'yan 'ya'yanka da masoyanka da duk inda tawagar ka take kowa zai zama na kwarai za a rayu lafiya ba wayo wayo ku kamo shi in dai ka taba mu ko ka gamu da wasu ma ba za a san sun taba shehu ba sai daga baya ake gani saboda hadara ba ta kyalewa ba ta kyale kowa yawwa shi sa ya ce lalle zamani ma ya nema na alkunya yana rintsa ido yana mana girmamawa Mhm, ma'ana mutanen zamani shi sa za ka ga wani figis yau ya taso ya ce zai rashin kunya ga faida ko zai taba shehu ko mutanen shehu wallahi bai isa ba shi ɗin banza tun za a yi kace-kace da shi faila tijana a gaishe ki wallahi kin ci a- wani mawaƙi mana yara wani mawaƙi yana yin waƙa gaban malam babba ce faila tijana a gaishe ki wallahi kin ci a gaishe ki kin karya dukkan mara kunya kin wasa kaifin takobinki wani ma ya matso ai lalatattun jiran su faila take
alaihi salatullahi salatin Allah ita tabbata na manzo Allah sannan salamu gaisuwarsa madaddari ma dalqul muhibbi yasiru mutukar zamani Allah ya ta salati gare shi mutukar kwara ma- dam'ul muhibbi hawayen nan na masoyi shine ni in yar ila kwarara cikin shauki da soyayya ga annabi alaihi ma al'alil kirami salati ya tabbata gare shi da alayansa masu girma Wasabihi.
da sahabbansa manasiku shi'iri yace kaga ibada da na maka shiri waka ta da yabo na ga manzo Allah sanaka tafizu kuma tafiru tana kwarara ibadattawa da waƙattawa fi sanaka cikin yabanka ya rasulallahi Abdullahi na'am
ذهابي إلى بيد الحسان وقد شمط na'am hubbun jami'un soyayya mai nauyi mai ƙarfi bai tattarewa
ليس يرتبط
da bai zama ana ɗaure shi ba daga barin ci gaba ذهابي إلى da- بيد الحسان shine shine ɗahabi ya tushe ni ya tafiyar da ni ila بيد الحسان izuwa fararen nan na mataye kyawawa ma'ana izuwa fararen nan kyawawa su ne manzon Allah da وقد sahabbansa شمط hakika kuma kaina ya yi cakuɗe da farin gashi da baƙin gashi liyar rasu
تطوفت عبد الوصلة kaina ya cakuɗe da fari da baƙi tun ba farin gashi wannan soyayya ta tafiyar da ni ta jani ina tafiya zuwa hadaran manzon Allah har gashi kan ya cakuɗu da farin gashi da baƙin gashi ina tafiya zuwa gurin ana jana shauƙi na na jana yana kai ni zuwa gurin kyawawan mutanen nan farare larabawa shugabansu annabi Muhammadu haka ban gushe ba ma har kan ma ya zama ba sauran bakin ya zama duk fari duka amma ina nan ina tafiya zuwa ga manzon Allah na'am تطوفت عبد الوصلة na gewaya na yi dawabi da gewaye a duniya ba inna ban je ba shehu ba inna bai je ba ta dawabtu duka na yi kewaye abdul wasala ina kauna da neman saduwa da manzo Allah والحال إنني hali na kuwa hakika ni a lokacin da nake dawafin nan على شبه ياسين ina mai kama da mai ɗeba kewa mai ɗeba ƙauna daga wurin samun usuli da annabi من مرام
multakal mai tsats- mai neman tsintsintuwa daga abin nema na ina neman samu ina taɓa laliban tsintar abin da nake nema shine wasuli da annabi amma abin hafa ya kusa na kusa ban ɗeba ƙauna zan ko samu ya asu ya fara ne samu na saboda tsananin kagara da tsananin tsabar girman shauƙin
fahimtu garaman na shi sashewa yake cewa na yi gewaye na yi gewaye ko wato me nake nema a cikin tafiye-tafiya na kawai ba don komai ba a rumuru da albari lilisirati dini wa buru da liljilil jadidi misala kawai saboda taimakon addinin annabi kawai duk inda muka gewaya aikin kenan babu abin da aka nema babu abin da ake so kuma babu abin da aka samu sai Allah da annabi na
fahimtu garaman shehu ya ce na fahimci bege na manzo Allah iz fahimtu wa tammali wisalul muqaffa yayin ko da na fahimci begen annabi da daɗinsa da zaƙinsa da garɗinsa sai kuwa samun musuli da Mustapha ya cika gare ni al muqaffa abun bi wa wa habli bihi rabat samun ku usuli da manzan Allah shine igiyata wannan da shine ainihin ɗauruwa ta ga manzan Allah take da na fata dallali ya kusanta gare ni ya kuma wa kusanta kittu luhubbihi azubu azubushti ya kanna kusa na narke dan shauƙi luhubbi saboda tsananin so na zaman Allah ayaan dan kunya wal maqamu qad iktubi mukami kuma nawa da nake a kai na shauƙi da samun kusanci da shine hakika ake yin buri duk duniya kowane namiji komai isar mutum matsayina yake buri saboda samun shigata da karɓuwata wajen manzon Allah
fa qultu wa ayqantu sa'adata sai na faɗa ina mai sakankan cewa da samun arziki na har abada shidan ina mai sa'un waƙa samiri rasulullahi abokin hirana na dare manzon Allah wal ne qalbu muntashid zuciya na kuma abin sa wani shaɗi ne ina bai hira da shauƙi da manzon Allah ahabuka ijlalan abin da ya faɗa kenan ina tsoron ka ijlalan dan girma muhaba ba khaufu ba khaufu daban muhaba daban ahabuka ina tsoron ka ijlalan dan tsananin girmama ka da girman ka idan aka ce khaufu shine kamar mutum yana tsoron za a yi ma duka ko za a kulle shi ko za a yi masa wani abu shi wannan haufin daban ne amma na mahaba shine irin wanda muke ta faɗa ake so mace ta dinga yi wa miji ahabuka ina jin girgizar tsoronka na kwarjini da jin daɗin ganinka da gigi cewa yanzu da muna nan aka ce yanzu kasan Allah zai iya abin da zan faɗa ku yi haƙuri kawai sai ga manzon Allah waye ba zai ji tsoro ba amma ba tsoron za a kama mu ba tsoron mun- mun haye to irin wannan ahabuka kenan irin ka ga wani wanda kake abin nan ka ji ka kana wani girgiza saboda tsabin tsabar so tsoron so da kwarjinan taka Eh, shauƙin ya kai shauƙi soyayya mahabba wato mm, shauƙu fana'u mawadda sai mutum ya kai taumiki wamiku kaji matsayi na biyar sannan daga nan ne za a fara laliban za ka iya samun mahaba mahaba da alayin soyayya ne shi sa idan aka samu mace tana yi wa mijinta wannan Allah ya taimake ta ta ji tana yi jin mijinta din nan haka a ranta in ya zo wato wani irin haba abubuwa sun fi daɗi Eh, in mutum ya samu matarsa ne masa haka kullum an gone shi kowace irin harka za a yi sai ka ji ta sabo saboda mahabar nan da ake so Eh, irin wannan ne za ka ga irin ta ne za a misalta maka da yadda za ka gane ba wai fin karfinka aka yi ba ko ba danne ka za a yi ba ko za- ko- ko- ko a zauna a kanka ko a yi ma duka mm-mm. zuciya ce ta yarda ta karɓi ta nutsu kawai take jin wani yar ka gani yanzu da za a ce ka je a ce an baka wata yarinya kake ta bala'in so kake ta so karasa yadda za ka yi ta gama sai a ce kana nan kana ganin cewa za a ce za ka je ka ganta yau ya za ka yi kai ana eh haka take fa ana fitowa yarinya ana fitowa sai ka ji wannan haka in ma mamake ta ne sai ka yi amma ina a wannan mahaba in ta fara kama ka to cikin annabi mu muke yin ta ahabu ka ijlala ina jin wannan tsoron daka na shauki don girmamawa da tsananin girman ka wajen Allah wa'in daka ƙudratun kuma a gare ka akwai iko ya rasulallahi a ya kasiman da abin da ka so kake yi fa'alun lima yuridu ne take a kansa domin shi wakilin Allah ne inda ka ƙudratun annabi ce je ka an baka an hana ka komai daga annabi ne kowa da wuta da aljanna bika fai kareful halki durran wa kusuruhu komai daga manzon Allah ne shi sai ce inda ka qudratun aya qasiman min kalmanasibu ya mai yin rabo ga bayan Allah mai basu daga hadara Allah manya-manyan matsaye duka daga gare ka ne ɗaukaka manya-manya a ɗaɗɗaga duka daga gare ka ne da sarayarwa a kayar a yi ƙasa gashi annabi na ɗaga wasu kuma wasu ana kada su duk ta hanyarsa ne na'am wa ya hafizan ma fil khaza'in kulliha ya ubangiji Allah mai kiyaye abin da yake cikin taskoki dukkaninta wa ya man sha alfaidi ya mai farar da fairi kwararar baiwa Allah allazi amma wannan da ya gamgame kowa da kowa wan basat kuma ya shimfiɗu ga halittar Allah alayka salatullahi salatin Allah ya tabbata gare ka ya rasulallahi thumma salamuhu sannan gaisuwarsa ataka daridun korarre ya zo maka wannan tawaru'u ne wa wa fi silki amma wannan korarren hakika ya zuru fi silkika cikin zirinka na gabanka na hannunka gashi nan a cikin zirin hannunka a gabanka ya rasulal ashe ba korarre ba ne
fa aminhu amintar da shi ya rasulallahi man amantahu fa wa aminun wanda ka amintar da shi shi da amintacce yawwa wannan manzo Allah ya yi masa tek an amintar da kai to shikenan kai baka lafiya cike lafiya amintarwa ma manzon Allah ne in ya so a ce an yi sharkar annaba ne amma wa saminu abdin amince- amintarwar bawa min siwa ahmadin galat daga wajen wani ahmadu wannan galadin kuskure ne wani ya ce ya amintar da kai oh aka ci duka sai dai manzon Allah don amintarwarsa ita ce ta Allah baiwarsa ita ce ta Allah duk abin da ya fito daga gurinsa daga hadarar Allah ya fito shi sa duka aikin Allah yana yi kuma Allah yana aikinsa ne ta cikin manzon Allah Hmm.
walimla don me isa ba zan faɗi haka ba in di wa shehu kad aulaka hakika ya baka laulaka Allah ya baka mukamin laulaka hamidan qubayla wujudil kauni komai da komai ya cika hujja ta tabbata kai ne aka baka mukamin laulaka komai da komai ba dan kai ba babu shi baiwar da ba dan kai ba babu wanda za a ba da ba dan kai ba babu shi mukamin laulaka kenan saboda haka komai ka gani laulaka ce na'am
Qubayl hamidan qubayla wujudil kauni kana mai godiya ga Allah tun gabanin samuwar kasantattu komai da komai na Allah ya sa a hannunka ya baka tun ba a yi kowa ba ka karɓi komai ka gode duk wanda za a ba kuma kai za ka ba shi wal kaunu ant wal kaunu anta qad kasantattun kai ne kawai an baka tun ba kasantattu tun ba komai an baka ka gode to kasantattun kuma kai ne dama kai ne kaunin Gaske.
ba kowa sai kai ya rasulallahi أيا أولا للأولين محمدا ya na farko na farkon na farko kai ne muhammadu wa ahmadu kai ne kuma ahmadu mafi yabo ga Allah mahmudun abin yabon Allah abin yabon bayan Allah bika alhamd yan basid da kai ne yabo ya shimfiɗu na kowane ɓangare da kowane nau'i
liwal hamdi fika faika tutan nan ta wato godiya ranar alkiyama ta tabbata a hannunka wal kullu la izun bihi waika kowa da kowa na halittar Allah annabawa da mursalai da mala'iku da kol kowa ina face da gezarka yawmal ardi ranar bujiro wannan na halitta wal kullu ma galat kowa da kowa a rannan babu wanne ba mai galadi rashin kunya sakin baki taba martaba annabi a rannan ba mai yin ta wannan i kuma rannan zai ci wuya don Allah baya mancewa wanda ya yi wani sakin baki ga halaran manzon Allah to rannan zai ba zancen raina fata- fata za ta raina ido ba gaba ɗaya ma mutum sai ya raina kansa Allah ka kiyaye mu ranar hukunci kenan in dai mutum ya yi wa annabi ba daidai ba a duniya ba wani hukuncin da za a yi masa ya masa daidai da shi sai dai a yi abin da shari'a ta ce kawai babu wani hukunci sai dai kawai a yi abin da hankali da masoya hankali zai kwanta don a kawar da rigima a yi sadda zari'a amma babu wani hukunci ga wanda ya saki baki ko ya rashin mutunci ga annabi in ana kashe mutum sau dubu ko an kashe shi sau dubu da saura hukunci sai an je Mm, babu wani abin da za a yi kamar magana da nake masoya annabi mu masoya annabi a duniya Allah ba shi ba wata sakamako a duniya da Allah zai mana da ita saboda me saboda ya ba mu babbar baiwa soyayya da yabawa ga manzon Allah wannan sai dai an je can eh to haka wanda duk ya rashin kunya wanda duk ya taba martaban manzon Allah ko martaban masoya manzon Allah ko martaban ƴaƴan gidan manzon Allah ya tauye ko sahabbai to wallahi a duniya babu hukuncin da zai daidai da shi sai dai a yi masa abin da shari'a ta ce domin bashariyanci domin hankali ya kwanta shi sa kawai a nisanci duk wani husadu da bi duk wani gaji bai damu da girmama annaba ba yana gaza-gaza da magana ka- ka kauce masa kar ka tsaya wallahi ku ji tsoron musiba Allah ya ce wata ku fitina tallace la tusibanna allazina zalamu minkum khassa in bala'in ya zo Allah ba zai kyale ba Eh, kullum mu tsaya ga annabi mi ta salatul fati ba yankewa mi ta salatul fati kar mu dakata kawai kake ka juya fati lima ugul qawlatu nasirul haqi wal haqi garkuwa kenan Eh, kana sanya da ita sai a jeho imanin wannan bala'in da ake ciki Mm? lokaci ma kusan ma mu ce ya zo mutum ya ga kabari ya ce ina ma shine a ciki wallahi wannan lokaci da ake cewa an taba annabi an ce an an an an yi zubar da martaba annaba a ce a ce wannan mutum ya riski wannan lokacin a ce babu mutum kafin sannan ya fi masa saboda soyayyarmu da annabi shine ba malam ya kwana bakwai da wafati malam yake cewa mun san Allah zai haka musibu za su za su faru Allah na jin kunyarsa malam to wannan musiba sai mutum ya yi taka tsantsan ka zama kurma ka zama bebe kawai sai salati a riƙe annabi abin jinka annabi sallama abin faɗinka annabi abin tawassulinka annabi sallallahu abin karantawarka ba ruwanka da wani annabi da kuma su shi manzon Allah baka isa ka ce ka tafi da harar ka safi sai ka bi wata hanyar shehu ka kama baitocin nan ka rike ka dinga ji Allah ka datar da mu kuma ya tsare mana imanin mu barkacin manzon Allah amma ƙarshen ƙarshen lalacewa ƙarshen tambadewa ƙarshen maƙiya sun gama cin mutum an gama da kai a ce an tuhume ka da taba annabi to ina musibar da ta kai wannan a duniya ko a lahira sai dai mu ce Allah ka tsare ko dai ka bar mu da ganin kadarin annabi Allah ya ƙara mana sansa kuma Allah ya bar mu da manzo Allah na wal kaunu kasantattu an ta kai ne kat kawai alhamdulillah alhamdulillah